بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل اتباع الجنائز باب فضلت da take cikin raka janaza falalar da take cikin raka janaza
فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت yace Allah ya kara yadda a gare shi إذا صليت
idan kai sallah فقد قضيت الذي عليك wato kai wa janaza sallah to Na'am.
ai ka biya abin da yake kanka muhimmin abu a ce kai wa janaza sallar idan ka yi to ka biya haƙƙin magana cewa sai ka raka wannan ba lalle ba ne amma ai masa sallar shine muhimmin abu
وقال حمير بن هلال a humaid ibn hilalin yace ما علمنا على wato wanda yake إذنا.
shi tabi'i ne نعم eh tabi'i ne shi humaid ibn hilalin نعم Eh, shi ko zaidu sabitin yana cikin manyan malaman sahabbai wanda shi ya yi wa fati hijira ta 45 a madina مم.
ya ce ba mu san shi humaidu humaidu ne hilalin wanda yake tabi'i mutumin basira ya ce ba mu san cewa idan ka je wajen sallar janaza in wani dalili ya kama na ka dawo ba sai ka a ce sai ka nemi izinin waliyan ita janaza ba haka ba ne
ولكن من صلى sai dai wanda ya yi sallah ثم رجع da aka yi sallar bai tsaya kai gawar inda za a binne ta ba فله قيراط za a ba shi yanki guda na lada wato cewa wato in aka yi sallar ya iya dawowa ba sai ya sami izinin masu gawar ba akan wannan imamin shafi da mafi yawan malamai suke har malikawa ma akan haka suke a ruwa da tafi shuhura daga gare su amma akwai su malaman da suka ce a a in ka je wajen janaza ba ka da damar ka bar wajen sai fa an binne ta sai fa a, in an tsawaita kwarai a, in ba sun tsawaita kwarai ba wanda wannan ma akwai ruwayar a ciki a- a da- a masabar imam malik kuma an ruwaito haka daga sayyidina umar da abdullahi ibn umara da abu huraira da abdullahi ibn mas'udin da musulun rubnu maharama da naha'i cewa ai ba ka dawo ba ba abin ne ba sai fa idan waliyan sun ma izini to حدثنا ابو النعمان مم.
حدثنا جرير بن حازم مم.
قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره رضي الله عنه يقول an faɗa wa Abdullahi ibn Umara Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa ba Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa من تبع جنازة wanda ya raka janaza فله قيراط za a ba shi yanki guda na lada
فقال sai Abdullahi ibn Umara ya ce أكثر أبو هريرة علينا kai abu abu hurara koyaushe ya ce zai ruwaita- zai ruwaito mana hadisi kamar shi kaɗai ya zauna da manzan Allah mu kamar ba mu zauna ba ko me ya ce shi zai ruwaito فصدقت يعني عائشة أبا هريرة shi kenan sai aka ce to aje a tambayi ya ce amma aje a tambayi Aisha نعم in ji sha bilan umara Mm.
aka tambayi aisha sai aisha ta ce gaskiya ne manzon allah ya faɗi haka وقالت aisha ta gaskata abu huraira مم.
ta ce سمعت رسول الله صلى الله عليه ni ma وسلم dinnan يقول na ji manzon allah yana faɗar wannan magana
فقال ابن عمر رضي الله abdullahi عنهما umara ya ce allah ƙara yadda a gare su لقد فرطنا في قراريط كثيرة kai amma ko mun tozarta wa kanmu yankuna da yawa na lada so da yawa akan yi sallar janaza ba mu raka ba mu dawo gida ashe raka wannan wani lada ne babba muke bar wa kanmu
فرطت a ma'ana farrato a nan ضيعت wato من أمر الله a, wato a, bu- a, buhari da wannan kalmar ta zo a hadisi abdullahi umara shine kuma yake so ya fassara ta wadda yake ta zo a qur'ani Mm.
wanda dai duk ma'anar su daya an ta kula nafsun ya hasrate alama farratu fi jambillahi to ma'ana farratu din abinda na tozarta daga lamarin Allah Allah ya ce in yi amma da gangan naki ina da damar in yi amma da gangan naki
باب من انتظر حتى تدفنا babu wanda da ya raka da ya je sallar janaza ya tsaya ya saurara har sai da aka binne gawar
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبيه annahu sa'ala Aba Hurairata ya tambaya radiyallahu Abu anhu Hurairah Allah ya kare yadda gare shi faqala yace sami'tu an-nabiyya na sallallahu ga alaihi Annabi wa sallallahu sallama alaihi wasallam ha tahwili وحدثنا عمر بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب ها tahwili ne وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من شهد الجنازة wanda ya halarci janaza حتى يصليها har sai da ya bari ya sallah فله قيراط za a ba shi yanki guda na lada in bai raka ba da aka yi sallar ya yi tafiyarsa to za a ba shi yanki guda na lada ومن شهدها wanda ko ya raka ta حتى تدفن har sai da aka binne كان له قيراطان za a ba shi yanki biyu na lada
قيل aka ce وما القيراطان menene yankuna guda biyun na lada قال sai ya ce مثل الجبلين kamar العظيمين duwatsu biyu masu girma
باب صلاة الصبيان ma'an nasi alal jana'iz Na'am.
babin cewa yara ƙanana ma su shiga cikin mutane a yi sallar janaza da su eh ga wata babban magana wadda yanzu ba yaran ba ma manyan mato zartawa sai mutum ya je wajen sallar janaza ya wai shi ba malami ba ne ai magana ce ta malamai ko shi ba dattijo ba ne magana ce ta dattijai wa ya faɗa masa ga shi yara ma ƙanana an ce su ma su shiga a yi sallar janaza ai akwai amfanuka da yawa ba ɗaya ba a cikin hatta yaran su shiga na farko dai yara daman ai ba zunubi a kansu suka roƙi Allah Allah ya gafarta wa wannan gawar ai ko duban ba zunubi a kansu ta yi wannan ta sa a amsa kaga babban abin nema kenan daga sallar janaza dama abin da ake nema daga sallar janaza ai ceto ga shi mamacin abu na farko abu na biyu samun lada abu na uku yawaita jama'ar musulmi abu na hudu sa koya sa Mm.
koya duk babban da kaga yana zuwa ya kiyo sallah dan naman tun yana yaro bai fara bane amma wanda tun yana yaro ya saba yana bi ana sallar janaza da shi me zai hana kuma ya girma ya ringa dayi ya tsayawa waje ɗaya wai shi ba malami bane ai eh kuma in an gamu da malamai wanda ba himma suke su dora wa ba su dora bayan Allah kan addinin Allah ba sai ya zama kamar ƙara zuga wannan suke dan ya zamo ai sai su ne za su yi sallah sai su ne za su yi sallah Eh, amma ai ya kamata mu faɗaka mu gane inda duk ya je wajen sallar janaza kan ya tozarta wa kansa ladan sallar janazar ta fi sallah haka sauki tunda sallah haka ta fi yawan rukunai idan sallar janaza ba magana sujada ba zama ba ruku'u duk a cikinta ko Eh, wajen malikawa ba ma a karanta wani abu daga qur'ani a wajen malikawa ko da yake maulan mu shu amadu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zabi cewa a karanta fatiha yanda a wajen shafi'awa dama a sallar janaza amma ka karanta fatiha ba sallar janazar ba ta yi ba to shi ma wala mu shawaba da tijani ya zaba a haka din saboda akwai hadisi ingantacce daga sayyidina ali ya ce yana daga sunna karanta fatiha a sallar janaza a sahabi ko in yace yana daga sunna yin kaza ma'ana annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi su dai malikawa da hanafiya suka ci gaba ɗaya ba a karatun qur'ani a sallar janaza su ma dai da nasu dalilin su ma suna da nasu dalilin to amma dai a takaice muhimmin abu a nan shine a daina tozarta wa kai lada kuma shi kansa mamacin da aka je ai ai abin da zai amfane shi ai ai masa sallan nan ai an taimaka masa ai masa sallan nan ai an taimaka masa ba a tsaya a yi jaman tsuhu ba Eh, ga masu sallah wani ya yi tsuhu a maimakon ya tashi a yi sallar da shi ya cuci kansa ya cuci mamacin ma kenan ta wani waje to
حدثنا wajen malaman usulu suke cewa ai in mutum ka je wajen da ake abu wanda yake faru kifaya to ya zama ma dole kenan ka karasa ko a zancen da ya fi inganci suyudi jalaluddin suyudi yana faɗa a kawkar sadi wa bishiru'i fil asahi yalzamu wa misluhu sunnatuhu tanqasim ko wa misluhu sunnatuha tanqasim to wa bishiru'i fil asahi yalzamu idan mutum ya fara abinda yake faru kifaya ya zame masa dole ya karasa in ko kaje wajen da za a yi sallar janaza ba da Allah ba ka fara abinda yake faru kifaya ba tunda yi wa mamacin nan sallah faru kifaya ne a zancen da ya fi shura to
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
حدثنا يحيى بن أبي بكير آه.
حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Amiru Sha'abi ya karbo hadisi wajen Abdullahi Abbasin Allah ya kare da a gare su kala. Abdullahi Abbasin ya ce أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا wani manzo Allah ya je ya samu wata kab- wani kabari ba a dade da haka shi ba. Ba a dade da binne mutum a cikin sa ba.
فقالوا هذا دفن أو Auru fi na رفنت البارحة tilbariya ya tambaya "Ah, wannan fa sabon kabarin. Sai sabai da suke tare da shi suka ce ai jiya ne aka yi mutuwa. Mutumin da yake ciki ko macen da take ciki jiya ne ta mutu aka binne.
مم. قال ابن عباس Abdullahi رضي الله Abbasin Allah عنهما ya kare da a gare su ya ce فصفنا خلفه muka yi sahu bayansa ثم صلى عليها sannan ya sallah a kan kabarin ma wato wannan ya a hadisin wajen malikawa suna ɗauka wata hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda su asalin su wala yusalla ala kabari ba a cewa za a yi wa sall- ba a yin sallah bisa kabari ba a sallah bisa kabari inda su a wajen malikawa za a yi yin sallah akan kabari sai inda yake aka binne shi ba tare da an masa sallah ba kuma aka ga in an ce za a tono shi ya fara jirkita to wannan sai a kyale ba a tono ba a yi sallar a kan kabarin sai kuma wanne illa ba- ba a tona kabari shi kuma illa an yi shaha rabbu kafanin gusibahu to
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد babin cewa a iya wa gawa sallah a wurin da ake sallar idi wato inda yake fili ba masallaci ba haka nan a iya yin sallar gawa a masallaci
حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله an عنه faɗa قال masa daga Abi Huraira Allah ya ƙara yarda gare shi kala yace نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutuwar sarki Najashi صاحب الحبشة sarkin Habasha يوم الذي مات فيه a ranar da Najashi ya mutu ya zama mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama
فقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace استغفروا ku لأخيكم nemi gafara ga ɗan uwanku wato wanda yake ɗan uwanku ne a addini yanda kuke musulmi shi ma musulmi ne wani ne ma'anar neman gafarar shi ne a yi masa sallah نعم Eh, saboda sallar ta kunshi ai nema masa gafara dama addu'a da ake ma a sallar janaza kenan Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma gafir lahu warhamhu ko Mm.
to وعن ابن شهاب mm, قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال mm, Aba Huraira ya ce إن النبي صلى الله عليه وسلم Manzala صف sallallahu به alaihi wasallam ya بالمصلى yi sahu da su a wurin da ake sallar idi فكبر عليه yawa أربعا najashi kabbara guda hudu
حدثنا إبراهيم بن المنذر Mm.
حدثناه أبو ضمرة Mm.
قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wato shi a nan dai hanafiyawa da malikawa suna kafa hadisi suna kafa hujja da wannan hadisi cewa ashe kenan ba daidai ba ne aiwa mamaci sallah a masallaci domin da a ce daidai ne me zai sa manzon Allah sai ya fita da sahabbai har a je gurin da ake sallar idi ba sai kawai ya ce ku yi sahu a masallacin ba amma ai masallacin ya bari ya fita har ya je gurin da ake sallar idi shine hujjar hanafiyawa da malikawa amma shafi'awa da su suke ganin a'a a'ewa gawa sallah a masallaci suka ce ai wannan zarar ƙariya ce ta hali ba ta ɗaukan umuri inda dai ba manzon Allah cewa ya kada ku yi wa gawa sallah a masallaci ba a shi ya fifita ya fita ne wanda wannan ba lalle mu san dalilin da yasa ya fita ba amma mai gaggawa mu ce dan ba a sallah ba a yi wa mamaci sallah a masallaci ne yasa ya fita ai mun yi azarbabi in ji su shafi'awa yayin suke ganin haka din ai zabar azarbabi ne tunda dai ba fitowa fili aka yi kuru-kuru aka ce kakkui ba su ana fiyawa da suka ce su abin da suke ganin ba daidai ba shine a ce za a ɗau gawar a sa a masallaci amma da a ce gawar tana daga wajen masallaci a yi mata sallah daga cikin masallaci to wannan ai ba laifi in ji su hanafiyawa eh, su shafi'awa suka ce ai za a yi ma abin da ya sa manzo Allah ya je masallata dan mutane da yawa su taru eh, an ji manzo Allah ya fito ya tafi masallata do Allah wanda suke tare da shi za su bi shi wasu ma da jin labari za su fito shi yasa sai ya zamo an taru ita ko sallar janaza daman ai a bassan a tara jama'a ce da yawa a yi to
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ثمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما mm.
أن اليهود جاءوا إلى yahudawa النبي sun صلى zo الله da عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam wato yahudawan daga mutanen haibara zuwan nasu a shekara ta hudu ne daga hijira برجل منهم وامرأة wamra'atin zanaya suka kawo wani mutum namiji a cikin su da wata mace da suka yi zina فأمر بهما wato ita macen an ce sunanta busuratu amma shi namijin ba a faɗi sunansa ba manzara sallallahu alaihi wasallama ya umarni da namijin nan da mace-macen nan da suka yi zina فرجما Aka قريبا jefe من su.
مور- Kun من ba- مورئ الجنائز daga gurin da ake tara gawawwaki عند a المسجد masallaci nan ba wai ana son a magana akan hukuncin jefe musani ba ne amma lafazin da ya zo a hadisin cewa an jefe su ne kusa da inda ake tara gawa a gindin masallaci ashe yake nuna akan kai gawan masallaci kenan shine dalilin da yasa shi buhari ya kawo hadisin a wannan babu inda a baya ya ce babu salati ala jana'izi bil musalla wal masjidi
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور wato wannan hadisin waje hudu buhari ya fidda shi نعم nan gaba zai kawo shi a kitabul tafsir da kuma kitabul itisam da kuma kitabul hududi مم.
ko muslim ya ruwaito shi a kitabul hududi nasa'i a kitabul rajmi مم.
babu abin da ake ki daga a riƙi masallatai akan kaburbura مم. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم yayin da hassan ɗan hassan ɗan sayyidina ali Mm.
Allah ya ƙara yadda a gare su آمين.
wanda da shi da sunansa da sunan mahaifinsa duk sun dace مم.
kuma ma yana da ɗa مم.
ne suna hassan الله أكبر yasa an samu hassan ɗan hassan ɗan hassan Mm.
ɗan sayyidina ali shi Mm.
wannan hassan na biyu wato hassanul musanna yi wa fati hijira ta casa'in da bakwai Ehem, hijira ta casa'in da bakwai shi hassan ɗinnan na biyu yi wa fati نعم yayin da yi wa fati ضرب امرأته قبة sai على قبره matarsa ta yi rumfa fadima yar husainu yar sayyidina ali wato yar amminsa yake aure yar amminsa yake aure Ah, sai ta sa aka yi rumfa a kan kabarin sanatan shekara guda ثم رفعت sannan daga baya aka ɗauke rumfar فسمعوا صائحا يقول Ah, sai suka ji ita matar da wanda suke tare da ita suka ji wani mai kuka ko dai mai kukan nan mai daga miliyan nan daga aljanu ne wanda suke mummune koko daga mala'iku yana cewa ألا نعم.
هل وجدوا ما فقدوا kai wayan nan da da suka yi rumfa yanzu suka ɗauke rumfar wai abin da da suka rasa ya dawo ne sun samu wanda suka rasa ɗin فأجابه آخر sai wani ya amsa masa بل يئسوا فانقلبوا a ganin suka yi abin ya wuce karfin su samu ba zai taɓa dawowa ba Allah.
sun yanke kauna ne shi yasa dolan su suka koma
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو وازان Mm.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce في مرضه الذي مات a فيه waf- a rashin lafiyarsa wadda ya wafati a ciki لعن الله اليهود Allah ya والنصارى lalace Yahudawa da Nasara Amin.
اتخذوا قبور sun أنبيائهم mai da مسجدا kaburburan annabawansu masallaci قالت aisha ta ce ولولا ذلك in ba don haka ba لأبرزوا قبره da sun fito da kabarin manzo fili yadda kowa zai iya gani
غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا sai dai ni ba na son a mai da shi masallaci
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت بنفاسها a wato shi yasa wato wannan aisha ta faɗa ne kafin ayyalwata masallaci daga baya da aka yalwata sai zama rumfatta inda a nan kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya shiga cikin masallaci amma kuma sai zamo aka kewaye wajen yahin aka kewaye wajen to babu salati ala nufasa'i babin cewa a yi sallah ga wanda ta mutu a halin naƙuda
na'am idza ma ta fi nifasa in ta mutu a cikin naƙudarta cewa ko da yake wadda ta mutu da naƙuda shahidiya ce amma ita shahada tata ta lahira ce kadai ba ta duniya ba shi yasa abinda duk ake wa sauran mamata za a yi mata za a yi mata wanka za a yi mata likafani za a yi mata sallah
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال samura tubnu jundubin yace صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama على امرأة bisa ماتت wata من mace فاتها wato ita ce ummu ka'ab mutuniyar madina yanda shi muslim a tasar wayar ya bayyana sunanta wadda ta mutu ne a wajen haihuwa ummu ka'abin dinnan ta mutu a wajen haihuwa
فقام عليها wato fi din Wasa da- anan ta zo ne dan ta'alili fi takan zo dan ta'alili ko kama a wannan hadisin ko hadisin da halatim ra'atun annara fi hirratin yayin da fi anan ta zo dan wa- wato da sababi wa kad yubayyana lis sababa ko a faqama alaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya lokacin da zai mata sallah fi wasadiha a tsakiyarta
باب أين يقوم من المرأة والرجل babu ina mai sallah zai tsaya ko ina limam zai tsaya wajen sallar janaza idan ma- a- mamacin namiji ne ko kuma idan mace ce
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ya ce صليت وراء na yi النبي صلى sallah الله عليه bayan annabi sallallahu alaihi وسلم على wasallama امرأة bisa wata mace ماتت في da ta mutu نفاسها a naƙuda فقام عليها ya وسطها tsaya a kanta daidai tsakiyarta باب malikawa dai su yadda suka zaɓa shine in mace ce a tsaya daidai kirjinta wata daidai nunanta amma idan namiji ne shine za a tsaya daidai tsakiyarsa akwai hujjojin da suka kawo a kai babu takabiri alal janazati arba نعم babin cewa kawai wanda ake yi wajen sallar janaza kabbara hudu ake وقال هميد umaidu ya ce صلى بنا أنس ana ibn malik ya yi sallah da mu فكبر ثلاثا a wato ya kabbara uku نعم ثم سلم a wato eh, sannan ya sallama فقيل له aka ce da shi ai kabbara uku fa kai فاستقبل القبلة sai ya fuskanci alƙibla ثم كبر الرابعة sannan ya zo da kabbara ta hudu ثم سلم sannan ya sallama bai tsaya yin sujjadar rafkanuwa ba
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzana sallallahu alaihi wasallama نعى النجاشي ya ba da labarin mutuwar najashi في اليوم الذي مات a فيه ranar da najashi ya yi wafati وخرج بهم إلى ya fita da su المصلى zuwa masallata فصف بهم ya sabo da su وكبر عليه ya أربعة kabbara ga تكبيرات mamacin ga najashi kabbara hudu
حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صلى على أصحمة النجاشي ya yi sallah akan asamatu najashi فكبر ya أربعا kabbara kabbara hudu وقال يزيد بن هارون yazid ibn harun yace وعبد الصمد da abdus samad عن سليم daga salimu أصحمة sunansa ashamatu shi najashin da ya wafati نعم باب قراءة shi فاتحة yasa dai aka ce ana yin kabbara hudu ne ga janaza نعم to idan liman ya kara ta biyar fa me ya hukunci wajen malikawa suka ce wa in za da hami fatar lamir ta ba idan liman ya kara ta biyar to mamu mai kasu za a sauraron sa su yi sallama ma ya zana tun wuraren da suka ce ai mamu ya yi sallama ma kafin sallaman liman eh, eh, ba su same shi su kara ta biyar din ba amma akwai ruwa a masa ba shafi'awa suka ce a yi tunda an karɓo cewa an yi kabbara biyar don akwai hadisin da bai haƙi ya ruwaito da isnadi inga kyakkyawa zuwa abu wa'il abu wa'il ya ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kabbara bakwai suke akan janaza wani lokacin biyar wani lokacin shida wani lokacin hudu to amma zamanin sayyidina Umar sai ya ce a dinga yin hudun kawai saboda ai sallah wadda aka fi tsawaitawa ita ce wadda ake raka'a hudu ita ko kabbara ta sallah janaza kamar raka'a ce ta sallah shi yasa ya tara mutane bisa yin kabbara hudu shi yasa shi da an zo da ta biyar din ba zai hukunta a ce sallah ta ɓaci ba kuma su maman dan sun bi shi ma ba komi a wajen shafi'awa kenan Eh, ita dai sallar janaza a wajen su shafi'awa suka ce tana da rukunai har guda bakwai amma wajen malikawa rukunan nata gaba ɗaya hudu ne yayin da wa'annan kabarbarin guda hudu su kansu rukuni ɗaya ne da kuma wato niyya da yin addu'a ga mamaci da sallama su kenan a wato rukunan sallar janaza a wajen malikawa to haddasana muhammad ibn sinanin na'am haddasa- babu qira'atul fatiha til kitabi ala al janazati to babun karanta fatiha bisa sallar janaza babun karanta fatiha akan janaza magana da ɗazu aka faɗa
wa qala al hasan hassan albasari ya ce yaqra'u ala tifl bi fatiha til kitabi idan yaro ya mutu aka zo yi masa sallah to a karanta fatiha bayan an karanta fatiha wa yaqulu sai kuma a ce allahumma Allahumma ij'alhu ja'alhu lana lana salafan salafan wa wa faradan faradan wa wa ajran ajran.
ubangiji ka sanya yaron nan ya zamo marigayi ne gare mu Mm.
ya zamo ajiya ce gare mu Mm.
ya zamo lada ce gare mu Mm.
inda shi ba mai zunubi ba ne balle har a sa yin addu'a Allah ya gafarta Na'am.
masa. ai ba mai zunubi ba ne da Mm.
ba a yin zunubi Mm.
sai da saba wa Allah sabo kuwa baya kasancewa sai da barin abin da yake wajibi ko aikata abin da yake haram shi ko yaro ba mukallafi bane da wajibi ko haram Mm.
ko an ce dai akwai takalifi amma na mustahabi ko Mm.
ko na makaruhi a kansa Mm.
gar kulli fadiblu alal ladhi tumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami ko Mm.
to حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله na yi sallama عنهما Ibn Abbasin Allah ya kare da a gare su حدثنا محمد بن كثير Mm.
قال أخبرنا tawili سفيان ne wato anan نعم to عن سعد بن عبد بن إبراهيم Mm.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف Mm.
قال a dalhatu ya ce صليت خلف ابن عباس na على sallah جنازته bayan abdullahi abbasin bisa janaza فقرأ بفاتحة الكتاب abdullahi abbasin ya karanta fatiha قال ya ce ليعلموا أنها سنة don su san cewa haka din sunna ce tsari ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to an ce in sahabi ya ce kaza min sunnati ya nuna cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ya sa da yadda aka fara faɗa shafi'awa suka ce karanta fatiha a sallar janaza wajibi ne bolan mu shawa mata tijani radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya zabi cewa a sallar janaza a karanta fatiha نعم to
باب الصلاة على القبر بعد ما دفن بعد ما يدفن aiwa a yi sallah bisa kabari in ya zamo har an binne mamaci نعم حدثنا حجاج بن من حال حدثنا شوبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ wani wanda ya wuce tare annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wani kabari wanda yake abun warewa wato kabari ne sabo an haƙa shi waje ɗaya ba cikin tsofaffin kaburbura ba to ya bani labarin فأمهم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya aka ce ai wani ne ko wata ce ta ta mutu sai manzo Allah ya musulmanci ya tsaya yi wa kabarin nan sallah وصلوا خلفه sahabbai da suke tare da shi suka yi sallah bayan sa
قلت ما حدثك هذا يا أبا أمر nace abu amru waye ya faɗa ma hadisin nan قال ابن عباس Yace, رضي الله عنهما Allah ya ƙara yadda a gare su
حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت an abi rafi'in an abi hurairah radiyallahu anhu anna aswada Cewa rajulan wani- aw imra'atan bakin mutum ko dai namiji ne ko mace kana yaqummu almasjida ya tsince na sharan masallaci famata sai wannan ah, bawa ya mutu ashe an dade ana samun bakaken fata masu himma amma abin haushi mu na yake mun gaji bakar fatar amma himmar irin tasu ba mu gada ba so da yawa sai ka tarar masallatai sun yi kura ko sun tara datti ko yana ba a kula da share su amma da an dubi wannan wan- faralar da ya samu kularsa da sharan masallaci shi yasa ashe ya kamata ya zamo mu ringa tsabtace masallatan masallatan nan su ne na Allah a duniyan nan su ne na Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ya ada inna ma ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yata illa Allah to shi yasa a kula a ringa kula da masallatai to
ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته manzala bai sami labarin mutuwar wannan bawan Allah ba فذكره ذات wannan يوم baiwa Allah sai wata ran manzo Allah ya tuna mutumin nan mai sharan masallaci ko matan nan mai sharan masallaci فقال عليه الصلاة manzo Allah والسلام alaihi salatu wassalam yace ما فعل ذلك الإنسان a'a ina mutumin nan ko da yake sharan masallaci ba na ganin sa قالوا مات يا رسول Ai, ya- الله ya mutu ne ya rasulullah قال yace أفلا آذنتموني me ya hana da ya mutu ku sanar da ni me ya hana da ya mutu ku sanar da ni kaga wannan kawai ta isa faralarsa
فقالوا sai sahabbai suka ce إنه كان إنه كذا كان كذا وكذا ai abin da yasa da tsakar dare ne ya mutu ya rasulullah muka ga ai ba ma zo mu tashe ka ba shi yasa dai kawai muka harhaɗa shi a sannan muka masa sallah muka je muka binne
قصته suka faɗi kissarsa قال yace فحقروا mai شأنه ruwa da yace sai suka dinga ɗaukan sa kamar ba wani muhimmin magana ba magana ta su kamar ba wata babban magana ba قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu babban magana ce mai sharan masallaci a ce ya mutu ai babban magana ce فدلوني على ku nuna قبره min kabarinsa فأتى manzo قبره Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kabarin bawan Allah nan Sallallahu ko baiwa Allah alaihi.
nan yayi masa sallah
باب الميت يسمعه خفق النعال babu mamaci yana jin motsa wata kalban mutane wanda suka kai shi
حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد حا tawili وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce العبد إذا وضع في قبره mutum idan aka ajiye shi a kabarinsa وتولى وذهب أصحابه a ma- wato jama'ar da suka kai shi suka juya suka tafi gida حتى إنه لا يسمع قرأ نعالهم har a sannan yana jin yadda takalmansu ke taka ƙasa ƙarar takawa takalmansu ga ƙasa أتاه ملكان sai mala'iku biyu su zo masa فأقعداه su ta da shi su zaunar da shi فيقولان له su ce da shi ما كنت تقول في هذا الرجل محمد me صلى الله kake عليه وسلم faɗa a game da wannan bawa na Allah manzo sallallahu alaihi wa sallama فيقول wanda yake mamuni sai ya ce أشهد أنه عبد na الله tabbata ورسوله cewa bawan Allah ne manzon Allah ne فيقال a ce انظر إلى مقعدك من النار kai kaga inda da za a kai ka a wuta أبدلك الله به مقعدا من الجنة da a ce baka ba da gaskiya da shi ba daga inda za a kai ka a wuta amma kuma da yake ka ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya musanya ma mazauni na aljanna
قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam yace فيراهما جميعا ya ga guraren biyu gaba daya ya ga mazauninsa a wuta da a ce bai ba da gaskiya da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ga kuma mazauninsa a aljanna sababin yardarsa da ba da gaskiyarsa da manzo sallallahu alaihi wasallam وأما الكافر amma wanda yake kafiri أو ko المنافق ko a munafiki ne فيقول لا sai ya أدري ce shi bai sani ba كنت أقول ما يقول الناس wai ya ji mutane ne suna faɗan magana shi ma ya faɗa فيقال a ce da shi لا دريت ولا ka تليت Allah ya sa ka sani ka Allah ya sa ka karanta ثم يضرب في دركة sannan a doke shi da wata guduma من حديد ta bakin karfe ضربة بين أذنيه dukan da za a yi masa tsakanin kunnuwansa ne فيصيح صيحة ya ƙara ƙara يسمعها من يليه wanda duk suke wajen za su ji wannan ƙarar إلا الثقلين amma banda mutane da aljanu
باب من أحب دفن في الأرض المقدسة babu wanda ya so abin ne shi a ƙasa wadda take a batsarkakewa أو ko نحوها abin da ya kama da ita حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن ابن داوود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Mm, yace أرسل ملك الموت إلى موسى عليه an السلام aiko mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam
فلما yayin da جاءه mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Musa سكه sai kwaɗa masa mari annabi Musa ya kwaɗa wa mala'ikan mutuwa mari فرجع إلى ربه sai wai- ya zare masa ido ɗaya marin nan na annabi Musa saboda tsananin karfin annabi Musa Allah.
sai za- sai ido ɗaya na mala'ika mutuwa ya tsaya sai mala'ika ya koma wajen ubangiji فقال ya ce أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت ubangiji ka aike ni wajen bawanka da shi ba mutuwa yake so ba فرد الله عز وجل عليه عينه sai ubangiji ya dawo wa mala'ika mutuwa idansa
وقال ارجع ya ce koma فقل له ce ne da shi يضع يده alamar da على sauran متن ثور tun da dai rayuwar duniya yake so to an ba shi wani abu ya ɗora hannunsa a bayansa فله بكل ما قد به يده بكل شعرة سنة za a ba shekara guda duk duk abin da hannunsa ya rufe na gashi duk kowane gashi ɗaya a ba shekara guda shi yasa in ya rufe gashi ɗari an ƙara masa shekara ɗari a yanzu in ma gashi ɗari biyu ya rufe to ya je an ƙara masa shekara ɗari biyu
قال أي ربي sai annabi musa ya ce to ubangiji kuma in Kuma na maza.
gama me- wannan shekarun fa me zai afko
قال sai Thumma ubangiji ya al-maut.
ce "Ah, sai ka mutu kuma sai ka mutu kuma ko shekara nawa ne za ka yi amma dai dole sai ka mutu kuma za na liba shirin min kablikal kul afa in mitta fa umul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut innaka mayyitun wa innakum wa innahum mayyitun
قال sai annabi musa ya ce فالآن to ai gwamma mutum tun yanzu ma a huta gwamma mutum tun yanzu in huta
فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر sai annabi musa ya roƙi ubangiji cewa ya matsar da shi daga ƙasa a bar tsarkakewa gwargwadon jifa da dutse
قال قال yace رسول الله صلى maza الله عليه Allah abu hurairah وسلم ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ولو كنت سما da ina wajen لأريتكم قبره da na nuna muku kabarinsa إلى جانب yana nan a الطريق gefen hanya عند الكثير من nan ga الأخبار tudu mai jaja jan kasan nan wajen jan kasan nan a nan kabarin nasa yake na wani ne da cewa zai ayi a bashi ya dora hannu biyu ma in ya so ya rufe gashin da yawa ko amma nan musa zai a so inda dai in an ma da hannu da yamma dai in an ɗiba mutuwa dai za a yi daga baya ai shi kenan goma a mutuntun yanzu a mutu Mm.
باب الدفن بالليل to babun binne mamaci da daddare
ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا a imami shafi da imam malik da imam ahmad da da mafi yawan malamai sun ce ba laifi don an binne mamaci da daddare an binne sai da na abubakar allah ya kara dagare shi da daddare wanda wannan hadisi a nan buhari ya kawo shi mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi muttasili zai kawo shi da sinadinsa sai da na abubakar ya wafati ranar litinin kuma da daddare aka binne shi حدثنا حدثنا عثمان عثمان بن ابي شيبه شيبة حدثنا جرير عن شني الشيباني عن شني الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Alan Abbasin ya ce, صلى النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu على alaihi wasallam رجل ya yi sallah a kan gawar wani mutum بعدما دفن bayan بليلة an binne shi da daddare, ashe ana binne mamaci da daddare kenan.
قام هو Sai وأصحابه maza Allah ya tsaya shi da sahabbansa
وكان سأل عنه ya yi tambayo ne kabarin waye, فقال من هذا wannan kabarin waye.
فقالوا Suka فلان ce, ai wane ne, دفن jiya da البارحة daddare aka binne shi.
فصلوا عليه Manzo Allah da sahabbansa suka yi wa wannan gawar sallah a kabarin. wato wan- manzo Allah bai ce me yasa ba ku bin ba kuka binne shi da daddare ku bari man sai ga a'a bai ce musu haka ba shi yasa ashe an sami ikirari kuma ya tabbata cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya binne sayyida Fadima da daddare wato wato kuma wasu sun ga wuta wato an kunna wuta a makabarta a kamar dan a samu haske sai suka je wajen sai suka ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye ana haka wani kabari sai ga manzo yana cewa ku miƙo min shi ku miƙo min shi Eh, sai aka ga ashe mutumin da yake daga muryarsa ne da ambatan Allah eh shine da ya mutu da daddare aka binne har sai da aka kunna fitila aka kunna wuta a makabartar manzo Allah da kansa ya shiga kabarin ya ce ku miƙo min shi ni zan sa shi eh wanda wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi isnadin da yake ala sharɗi shaykhaini sharadin Buhari da Muslim to alhamdulillah sai mu tashi babu bina'il masajidi al-quburi wannan karatun na buhari insha Allah ko da yake rana ita in Allah da lami lafiya za mu zauna amma karatun na wannan za mu bari sai bayan sallah in Allah ya so rana ita yau din an zauna in Allah ya hore mana zaman za a yi bayani ne akan maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu eh, da kuma wasu abubuwa da suka taso
Amin.